الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'adu fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar asabar wanda ta yi daidai ga 28 ga watan juma'a da al'ula a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine safiya ta ɗaya ga watan ɗaya a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam wanda a wannan lokaci takaitacce za mu ci gaba da ƙarasa tarjama ta shi a sheikh abu muhammad abdullahi ibn abi zaid ne da rawani rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin mu'allafatuhu wato abubuwan da malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya rubuta wanda ya bari a matsayin wato ƙara faɗaɗa addini na musulunci da kuma wato matsowa nesa kusa wanda ya yi rubuce-rubuce a ɓangarori da dama na ilimi wanda a karatu wanda ya gabata mun zano kaɗan daga cikin littattafansa wanda a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan akhlaquhu wa karamatuhu wa sana'ul ulama ya alaihi wato halaye na malam da kuma karamomi nasa da kuma yabon da malamai suka yi a kan shi kirarin da malamai suka yi mishi malam allah ta'ala ya ji kansa da rahama kamar yadda yake kana abu muhammadin rahimahullahu ta'ala urifa bi karimil akhlaq wa jamilis sifat ومن تلكم الصفات التي تصور لنا سمو أخلاقه Malam Abu Muhammad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya kasance mutum ne wanda aka san shi da halaye kyawawa mutum ne wanda aka san shi wato da hali na dattijawa hali na manyan mutane hali na mutanen kirki kuma mutum ne wanda aka san shi da kyawawan siffofi dukkan wata siffa wanda take ta manyan mutane ce ta mutane ce masu daraja masu son kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to malam abu muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da wannan siffa ɗin ɓangaren abin da ya shafi riko da addini da ɓangaren abin da ya shafi taka tsantsan da ɓangaren abin da ya shafi shi ya bayar da nashi wato wannan duka kowanne Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi kowanne Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mai albarka a wannan ɓangaren malam ya ce yana daga cikin waɗannan siffofin wanda take bayyana mana a fili ƙarara wato ɗaukakar halayen shi da kuma tadodin shi da kuma ɗabi'o'insa. Alwara'u wa husnu samti wa uluwul himma. Na farko daga ciki kenan. Malam ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da tsantsani, tsantsani taka tsantsan wajen dukkan abin da zai saka a bakin shi ya zamanto yana da kaso ɗari bisa ɗari na kan cewa wannan abin halali ne nashi dukkan abin da zai ɗaura a jikin shi na tufafi da abin da zai zauna a kan shi na shimfiɗa da kuma dukkan abin da zai kashe wato yana taka tsantsan akan ya ga cewa ya tabbatar da halali ne ya samu saboda tsantsani wato wannan shine ake ce da shi az-zuhud wato tsantsani ga barin cin haramun amma duk mutumin da ya zamanto yana da awar cewa shi zahidi ne amma kuma ba ruwan shi yana tafa gamniya duk abin da zai ci ba ruwan shi ta ina ya samu dama ce hagum ce tsaka-tsakiya ce shi dai kawai dai a cika ciki rigimar ciki gwanda ta heli to wannan baya da zuhudu an gane ko sannan kuma yana da kyakkyawan shiru wato da ka gan shi za ka ga siffa ta alwaƙar a tattare da shi mutum ne wanda yake nitsatse mutum ne wanda yake bin al'amurra a sannu mutum ne wanda a kullum shi tunaninsa wato ya za a yi ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala da kyawawan halaye shi yasa a kullum duk fatawa da zai bayar za ga ya sadda kanshi ƙasa lokacin da zai yi magana to ta waje ba ce wannan maganar sannan kuma ulul himma da ɗaukakar himma wato malam bayan yana da kwai tsantsani yana da kwai kyakkyawan shiru sannan kuma yana da kwai maɗaukakiyar himma yana da kwai niyya mai ƙarhi wanda in Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mutum maɗaukakiyar niyya to wa insha Allahu ta'ala duk wani abu da ake nema na alkhairi in dai himmar da Allah ya baiwa mutum akan bangaren abin da ya shafi alkhairi ne to duk wani abu da ake nema to in Allah da zai ci nasara akan shi ulul mar'i bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali ulul ka'abi fil himamil awali wato duk wani wanda kaga ya daukaka to ka san da cewa yana da kwai himma madaukakiya duk wani wanda ka ga ya samu ya zama wani to kasancewa lalle ka yana da niyya wanda take mai kyau kuma yana da niyya wanda take mai girma ba wai haka ba wato ba a samun gwani ba a samun gwarzo kawai ba tare da ya sha wahala ba dole sai an hana dare barci sannan kuma an haɗu da waɗansu wahalhalu an gane ko sannan kuma mutum yake zamantowa wani abu as-salahu wal'iffatu wato wannan malami kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da as-salah wato nagarta malami ne wanda yake managarci malami ne wanda ba ruwan shi da tsurku da sawa baki cikin abin da bai dame shi ba da tsoma baki gurin da ba a neme shi ba duk inda ka ga malam abu muhammad ya yi magana to gurin ka tabbata da cewa magana ce ta zamanto dole a kan shi mutum ne wanda yake mai nagarta duk abin da ya shiga to abin da ya dame shi ne abin da bai dame shi ba ba ruwan shi da shi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ani shi wato duk abin da bai shafe shi ba to shi kuma baya fadawa baya cewa dole sai an dama da shi a wannan gurin wal'iffa sannan kuma mutum ne wanda Allah ta'ala ya arzuta shi da kame mutum ne wanda ba ruwan shi da kayan mutane ba ruwan shi da abin da yake hannayen mutane saboda ya wadatu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to duk wanda yake so Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara arzuta shi kamewa to shine ya dinga kamewa ya dinga kallafa wa kanshi ko da ba ya da to yi ƙoƙari ya yi shiru kale roƙi mutane abin da yake hannayensu. Manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa a cikin hadithi yake cewa wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wato dukkan wanda ya nemi ya kame kanshi daga abin da yake hannayen mutane to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi wato wadatar zai arzuta shi kamewa din yanda zai kame din ba an rena shi ba wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ata'an wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa wato mutum ne wanda yake mai kamewa la yas'aluna nasa ilhafan ba ruwan shi an gane ko sannan kuma na gaba a malam yace wa fi hadha yaqulu al-qadi iyad kana abu muhammadin min ahli salahi wal wara'i wal fadl wato a cikin wannan ma'anar ce ma wato al-qadi iyad cikin littafin tartibul madarik wato yake cewa al-imamu abu muhammad mai risala ya kasance yana daga cikin ma'abuta nagarta yana daga cikin ma'abuta tsantsani ga barin cin haramu sannan kuma yana daga cikin masu daraja wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka su akan sauran mutane. Sai kuma wato abin da ya shafi karamcinsa. Alkaramu wa infaƙul mal. Karamcinsa yanda yake da kyauta da kuma kashewa dukiya cikin hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Bayan zuba ilimi da yake, kyauta ta ilimi da yake bayarwa, to haka na abin da ya shafi wadata Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar da shi. Don abu Muhammad, kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka ce bayi bayi wanda ya mallaka, bayi 360 gare shi. bayi-bayi ɗaya-ɗaya guda ɗari uku da sattin gare shi wanda kowane bawa a shekara yana kamar kamfule guda ɗaya ne tal kamfule ɗaya tal yake bukata a wajen kowane bawansa a wannan shekara ɗin ka sani rana kaza da watan kaza shine ranar karannan zaka kawo mai kumfulan da zai sa yana sawa wannan kayan ya yi ibadar yinin wannan da su baki ɗaya to kyauta zai bayar da su a kullum kayan da yake sawa na yau ba shi zai mai da gobe ba wanda ya sa yau ya yi ibada da su tashi ta ƙari wani za a baya zai ci arziki na gobe wanda zai sa hallo yana ibada da su yana ƙarewa wani za a baya zai ci arziki saboda tsabbaka faɗar Allah ta'ala da ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis wato ni'imar da ubangijinka ya yi maka to ka yi ƙoƙari ka zantar da ita ba da baki ba za ka ce ni mawadaci ne ni mai kaza ne ni mai kaza ne shigi da hucinka tasarrufa cikinka za su nuna akan cewa lallewa na Allah ya rufa mai asiri kuma rufa ma asirin da Allah ya yi wato yana kashewa dukiyar shi ta hanyar Allah ta yadda Allah ta'ala yake so kaga wannan a ciki akwai taimakawa masu karamin karhi mutumin da ba zai iya siyan kaya ya sa ba saboda taka'im takimomi sun yawa an gane ko saboda takimomi sun yawa ba zai iya siyan kaya ya sa ba to yanzu kayan da aka mai sawa guda ɗaya ko wanki baya da kuma dama shi ba mutum bane mai bazo bazo tumiya wace wace in ya zauna a gurin karatu zai wuni yana bayar da karatu kuma da dare a shiga aiki a mulle ne kenan kaya Allah ta'ala ya sanya mai albarka ana baka in ka sa kai ma sai ka samu wani kaso naka an gane ko to haka yake a kullum yana taimakawa masu karamin karfi aljudu wa infaqul mal wanda wannan ita ma tana daga cikin wato halaye na mutanen kirki na dattijawa kuma wanda baya daga cikin wanda idan suka yi wannan kyauta ɗin wato yake binta da ƙwarƙwari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Faƙad atahu Allahu basɗatan fi rizq wato haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa malan yalwa a cikin arziki. Wato wajen abin da ya shafi kayan kashewa da na sawa da na gyara Allah ta'ala ya hore mai. Ba talakan malami ba ne wanda baya da abincin da zai ci sai an ma kama shi. A'a, malami ne wanda yake tsayawa da ƙafafuwan shi. Daga cikin malamai magabata kashi biyu ne. Akwai malaman da za ka ga, akwai wanda suke tallaba musu. wanda kuma tallaba musu nan da suke su kawai saboda gudanar da addini da suke tafiyar da shi su kuma suke tallaba mishi abdullahi wunul mubarak ɗaya daga cikin manya-manyan magabata ne kuma babban malami ne na hadisi wato ya yi bayani ya ce ba komai ya sa ba yake kasuwanci sai saboda malamai guda biyu saboda ya tallafa wa al'imamu malik da sufiyanu bin uyaina ne ko dai namanta saboda malamai guda biyu yake kasuwancin shi saboda ya dinga karuwa da ladansu a kullum saboda su suna zaune sun ba da kansu saboda yi wa addini na musulunci hidima an gane to shi wannan malami abu muhammad allah ta'ala ya hore mai abin da zai kashe allah ta'ala ya bashi shi an gane ku gada aflaha man aslama kafafan gada aflaha a wa qanna'ahu Allahu bima atahu na manta hadisin da yake cikin Tirmidhi wato manzo Allah ce qad aflaha man ruzika kafafan wato man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu manzo Allah ya ce haƙiƙa dukkan wanda ya musulunta ya meka wuyan shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma aka arzuta shi daidai ruwa daidai tsaki duk wata bukata da za ta bujiro mishi to shi kuma Allah ta'ala ya yi mai maganinta sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi wadatar zuci to wannan ya rabota duniya da lahira sannan kuma manzan Allah ya ce wato dukkan wanda ya wayi gari daga cikinku wato yana da abincin da zai ci na tsawon wannan yinin lafiyan shi kalau baya da matsala a jikinsa sannan kuma ya zamanto addininsa baya da matsala tsakankanin shi da 'yan unguwarsu ko 'yan garinsu yana da aminci ɗari bisa ɗari a kan tsaye da addinin shi mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to kamar an tattara mai duniya ce ga baki ɗayanta da gyaffanta duka guda hudu mana asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yaumihi faka annama hizat lahu dunya bi hazafiriha haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa fakana yunfiqul mala fil khairati wa musa'adatil fuqara'i wa muwasatis salihin wato malan ya kasance yana kashewa dukiyoyinsa yana bayar da dukiyar shi cikin ayyuka na alkhairai cikin ayyuka na alkhairai taimakawa masu ƙaramin ƙarhi mutumin da yake ba da wato ya taimaka mishi ya zo ya agazawa mutanen kirki masu ƙaramin ƙarhi wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai wadata su da abin hannu ba labari ya iso gare shi cewa alƙawdi abdul wahab Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi wato da talauci Allah ta'ala ya amshe abin da yake hannayen shi kai tsaye al'imam abu muhammad abdullahi abu na abu zaidin al-qairawan ya shirya dinari dubu ya bada ya ce a kai mishi ana kaiwa alƙadi abdulwahab ga shi wato wannan kyauta ce daga wajen malam abu muhammad ya ce a kawo maka ya ce to lalle wannan malamin wajibun alayya mukafa'atu dole ne a kaina in sake ta mai da wannan kyauta da mu da ya tashi sai yi wa littafin risala shari ya ce tunda abu muhammad ya yi wa al'umma ta musulunci hidima akan ya kawo musu nesa kusa akan su fahimci addini to shi kuma bari ya ƙara wato yalwata musu ya ƙara faɗaɗa musu ma'anar abin da malam yake nufi a cikin littafinsa sai mai sharhi sai wa littafin risala sharhi littafinsa yana nan babba ne cikin mujalladi biyu manya-manya kuma ya yi wa littafin risala sharhi littafin yana da sosai yana da kyau idan mutum ya same shi zai faɗaɗa sosai ɓangaren abin da ya shafi bincike ba khasatan wanda yake karatun hadisi to littafin ya kunshi in ya kawo maka maganganu sai ya kawo maka hadisi wanda yake tabbatar da wannan maganar ko hadisi mu'arid da kuma yanda malamai suka gudanar da shi akan wannan matsala din an gane ko sai kuma na ƙarshe shine tsana'ul ulama ya alaihi wanda akan shi ne za mu kwana insha Allah ta'ala sai zikirul wafat alƙadu iyadu ya ce kana imamal malikiyyati fi waƙatihi wa ƙuduwatahum wa jami'a mazhabi malikin wa shariha aqwalihi wato mala alƙadu iyadu cikin littafin tartibul madarik ya ce al'imamu abu muhammad ya zamanto limami ne jagaba ne na malikiya a lokacinsa a zamaninsa wato duk wani wanda yake magana a ji a malikiya to maganar shi zai faɗa a ji ta ne matuƙar ba ta saba wa ta malam abu muhammad ba amma in maganar shi ta saba wa maganar malam abu muhammad to za a gabatar da maganar malam abu muhammad akan maganar shi saboda al'imamu abu muhammad wato shi ne al'imamu fil malikiya har ma ya samu lakabi daga wajen ‘yan uwansa malaman malikiya da ɗaliban malikiya wato wanda ake ce da shi al'imamu malik as-saghir an gane ko wato shi ya amshi sunan maliku ɗan ƙarami kenan al'imamu malik babba yanzu bayan allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa da shekara ɗari da wani abu da shekara wajen ɗari da talatin da ɗaya to sai kuma Allah ta'ala ya kawo maliku ne sarir wato al'imamu malik ɗan ƙarami tun da al'imamu malik ya rasu hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana nawa na'am Na'am. Kwane? Ɗari biyar kuma? Lalle kuma wannan maliki ya tamu wannan daga baki ce. Na'am. Al'imamu Malik an haife shi hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana gomiya tara da uku. Abu zance mafi inganci shekara ta gomiya tara da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aka haife shi. Ya rasu hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana ɗari ɗaya da saba'in da tara. ashe za a kai shi wajen karni na shida al'imamu malik ba wai can karni na yana daga cikin alƙurunul mufaddala gane to ya ne za a ce an haife shi bayan shekara 500 kuma ga shi wannan abu muhammad shi kuma shekara 310 muka ci aka haife shi kenan a takaice sai da shi mana abu muhammad ya zo shi duniya bayan ya gama hidimarsa ne a littattafan malikiya sannan kuma shi al'imamu malik daga baya ya zo shi kuma ya sanu ko ina ga wanda shine abin da kuke nufi to al'imam malik shine wato yana daga cikin malaman karni na biyu an gane yana da kyau wannan shine ake ce da shi wato ilmin rijal ka san wato alwafayat saboda alwafayat ne ake kake iya tabbatar da gaskiyar mutum cikin abin da ya faɗa da kuma ƙarye shi a da idan mutum ya zo shi da magana ana tunanin kama a cikinta akwai kuskure ma sai a tambaye shi a ina kuka haɗu da wane ya ce wane ya ce muni kaza za a tambaye shi ina kuka haɗu da wane wane mun haɗu da shi demil kaza a guri kaza suna aka yi lissafi kafin demilkin da ya faɗa malam kin ya ce sun haɗu demil dis shi kuma malam ya rasu demil set bayan ya rasu da shekara uku ne ya taso ya gaya maka wani kin labarin to akwai irin an gane ko kamar yadda wani yake cewa lammasta amalna alkadiba wato lamma amalna umilna bil kadhib ista'malna lahum at-tarikh aw kama qala wato yayin da mutane ba sa kumye su zo da ƙarya a cikin addini to mu kuma sai muka yi ƙoƙari mu yi amfani da tarihi saboda sanin yaushe aka haifuwa ne da lokacin da ya koma zuwa ga Allah ta'ala wannan zai baka damar kasancewa lalle duk wanda ya jingina magana zuwa ga al'imamu malik abin da ya wakana a shekara ta gomiya tara da ɗaya ko da biyu ko da uku ko da hudu ko da biyar ya yi wa al'imamu malik ƙarya saboda al'imamu malik to yana ɗan shekara biyu ne lokacin da gomiya tara da biyar ta yi ma in ya ce al'imamu malik ya faɗi kaza ko kuma sun haɗu da al'imamu musulun sun tattauna za ka cewa na kawo al'imamu malik ƙarya al'imamu malik asalan ma lokacin da ya rasu ma imamu musulun kuma haifar shi ba a yi ba ko malamin sa al'imamu bukhari ba a yi ba to kaga irin waɗannan sosai za su ƙara taimaka maka akan wato ka gane tsakankanin wane da wane sun yi zamani wane da wane ba su yi zamani ba gane ilimin rijal ake ce da shi to shi wannan alƙadu iyadu ya kasance wato babban malami ne na malikiya a lokacinsa sannan kuma wato shi ne jagabansu shi ne abin yin koyinsu a ɓangaren malikiya sun saka shi a matsayin shi ne alhakim wato dukkan abin da ya tabbatar da shi a cikin littafinsa a risala da kuma littafin da ya yi na muktasar na mudawwana da kuma annawadir wa ziyadat na mudawwana tulkubra wato ya yi kokari a ciki ya kalato abubuwa wanda suke masu tsada abubuwan da samun su a irin littattafai na malikiya ba kasafai ba za ka samu littafin da ya tattara maka su gabaki daya wa jami'a mazhabi malikin wato ya kasance kuma shine wanda ya tattara maka mazhabar al'imamu malik da maganganun malamanta ga baki ɗaya ya kawo maka su a sauƙaƙe ba tare da sai ka sha wahala ba ka koma can ka koma can ka koma can in ka ɗauki littafinsa risala wato a ciki za ka yi ta ganin haka nan ɗin wa ƙala fulanin kaza wa ƙala fulanin kaza wa shariha aqwalihi sannan kuma al'imamu alƙadi abu iyadu yake cewa al'imamu abu muhammad wato ya kasance shi ne wato mai sharhi mai fitowa mutane a fili ƙarara ma'anar abin da maganganun al'imamu malik suke nufi an gane ko wato cikin littafin annawadir wa ziyada cikin yana daga cikin ƙoƙarin da ya yi al'imamu malik idan ya koro fatawa wanda kama a ɗaure take to shi kuma zai ƙara mata sharhi ga abin da malam yake nufi ga abin da malam yake nufi saboda kada wani ya yi gurguwar fahimta ya je shi ya dinga ba da fatawa amma shi kuma kwata-kwata ma bai fahimci ma abin da malik ɗin yake nufi an gane ko wa kana wasi al'ilmi wato ya kasance mai mayalwacin ilimi ne Allah ta'ala ya ba shi ilimi wanda yake mayalwaci an gane kowa za da hu basbatan fil ilimi wal jisim katsirar hifzi war riwaya wato ya kasance kuma wato mutum ne wanda yake mai yawan hadda a kullum ya zamanto akwai wani kaso da za ka dinga sakawa na hadda ba alkur'ani ba ne kadai ake haddacewa Allah ya ce wa laƙadi ya sarnar ƙur'ani lizikir wato mun sauƙaƙe alƙur'ani wato saboda a dinga haddace shi a dinga halarto da ba'adar shi a dinga ganewa ma'anar shi fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman luddan amma ba shi yake nuni akan cewa ba a haddacewa sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalamu ba a haddacewa maganganu na malamai ba haddacewa waƙoƙi na malamai an gane ko wato ilimi ba shi ba ne a ganka da wannan littafin a jibja a je a kan tarkayin aka zo cikin maktabar ka za a samu littafin da ya kai na miliyan biyar amma in aka kwankwasa kanka babu littafi ko na miliyan ɗaya a kanka kaga wannan an yi matsala an gane ko in aka bincike ka in kana cikin maktabar ka ka zaro littafi gashi a guri kaza amma aka kwankwashe ka a wajen maktaba da kai da wanda bai san ba littafi ɗaya ma duk ɗaya tare da kama kabu ba wannan wannan ba shi bane ilimi laisa bi ilmin ma ya ilqi maturu mal ilmu illa ma wa ahul sadaru wato ilimi ba wai abin da ka ajiye bane a cikin kantar ka littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza ina da su amma inda wata mas'ala za ta zo ta a wannan littafin ka yi tuntuɓe da ita a tambaye ka kace to sai mi nazari wanda ba ilimi ba ne an gane ko ilimi kamar yadda ibnu hazmi zahiri wato yake faɗa shine a kullum duk inda a gan shi yace shi da ilimin shi yake tafiya yace asiru bihi haythu istaqallat rakaibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri yace ina tafiya da shi duk inda na tafi in na sauka daga sama abun hawa shi ma ilimin ya sauko in na hau ya hau kuma da shi za a binne ni cikin kabari na ba wanda zai kwace mini an gane ku wato lokacin da aka kunno mai wuta ce ta ana kona mai littattafan shi yana fama ya bata kan addini da jama'a ya ce to ya aka kona littattafai na ya ce ai abin da littattafan suke kunshe da shi abin da yake kaina na abin da yake cikin littattafan ai ba za a iya kona shi ba an gane ko to ya zama to kana da wannan kokarin kana da hadda akwai hadda da kake yi saboda a kullum shi ilimi wato yawan hadda shi yake sawa ka ƙara ganewa abu ba wai idan fahimta ta zo ta to sai ka hada da hadda an gane shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalamu a zamanin shi a farkon lamari wato ba rubuta hadisi duk duk yanda kake in ka je gurin ma'aiki alaihi salatu wassalamu duk abin da ya faɗa sai dai ka rike shi inda alqur'ani inda hadisi ne maza Allah ce la taktubu anni ghayr alqur'an wato in dai ba alqur'ani bane kada ku rubuta komai daga wajena ku rike shi a zuciyarku ku yi fama akan ku fahimce shi kawai amma duk wanda ya rubuta wani abu daga wajena wanda ba alkur'ani ba ya kokari ya shafe shi sannan kuma daga baya da komai ya daidaita za a iya ganewa tsakankanin wannan aya ta alkur'ani ce wannan hadisi ne annabi ya faɗa to kuma sai izini da a dinga rubutawa ibnu qutayba cikin littafinsa da yayi mushkilul athar ko wani abu makamancin haka da al'imam abu suleiman al-khattabi cikin ma'alimus sunan wato farko-farkonsa wato ya yi bayani tsakankanin wato annahaju an kitabatul hadisi da kuma al'izinu bi kitabatihi hani game da rubuta hadisi da kuma izini da shi da kuma hikimar da ta sa annabi ya hana game da rubutu a farkon lamari da kuma hikimar da ta sa ya umarni da a rubuta magabata na da wato suna zargin wato wanda yake yawo da takarda da biro da takarda da taddawa saboda a ciki akwai tadyi'ul lil ilmi tozartar da ilimi abinda aka sani shine kai kwazo ka rike aka ba wai ka rubuce ba saboda abinda ka rubuce shi amma idan ka hada dabdu sadarin da dabdu kitabatin wanda shine afdal ya fi a ce ka takaita da daya ka haddace kuma ka rubuta ka aji saboda wani lokacin hadda za ta iya maka ha'inci amma abin da ka rubuta shi ko bayan shekara goma in kaɗa ko yadda ka rubuta shi aka zagayen lafiya da taula nukusana an gane ko wato mai yawan hadda ne da kuma riwaya kutubuhu ta shahadu bizalik malam ya ce littattafan da ya rubuta za su shaida da hakan ɗin suna shaidawa da hakan ɗin a fili ƙarara wato kana ganin littattafan shi za ka san cewa lalle malamin nan sahibul jiddi ne ma'abucin kokari ne bil haƙi yake aikin shi fasihal lisan sannan kuma Allah ta'ala ya bashi bayani iya bayani da harshe wato mutum ne wanda yake da kai fasaha wato yana da kai azanci yana da kai wato zalaka yana da kai fedaguje za bayanin wa ma'arifatin mutum ne wanda yake ma'abucin bayani da kuma sani wa ma'arifatin bima ya ƙul da kuma sani da dukkan abin da yake faɗa wato ya san abin da yake faɗa ko wanda za a ga wani lokacin yana zance bai ma san abin da yake faɗa ba satatatata duk wanda ya zama to miƙiwal ne mikisar wanda ake ce da shi mai kwaɗan harshe wanda in ya zamana in kun kai ku goma to kun ci abinci a gurin shi kowa zai zamanto ɗan sauraro eh kowa ya zama to mushahiduna da kuma mustami'un an gane ku daga cikin ku zaban an mazhabi malikin wato wannan babban malami wato yana bayar da kariya game da mazhaba ta al-Imam Malik wato yana kokari akan ya kalato mata ayoyi da hadisai wanda za su kare ta daga zargin mai zargi qa'iman bil hujjati alaihi basiran bin raddi ala ahalil ahwa wato mutum ne wanda ya tsaya tsayin daka ta hanyar kafa hujja wato akan dukkan wanda zai kawo cikas game da tafiyar mazabar al'imamu malik sannan kuma allah ta'ala ya hore mai yanda zai iya yin raddi ga waɗanda suke ma'abuta al'ahawa ne ma'abuta bin son zuciyarsu akwai ahalul ahawa wato irin duk wani wanda yake ba ɗan addini na musulunci ba to yana bin son zuciyar shi ne ɗan khawarij ana ce da su ahalul ahawa qadariyun ana ce da su ahalul ahawa jahamiyun ana ce da su ahalul ahawa wato murji'a ana ce da su ahalul ahawa saboda duk wani wanda ka ga wato ya yi ya samu matsala da addini to son zuciyar shi ne ta kai shi ya samu matsalar da addini an gane ko saboda addini a fili yake karara ya ce hazar ya sata dini wa duniya wato al'imamu abu muhammad ya samu shugabanci na addini da kuma duniya allah ya hore mai kayan duniya a lokacin shi an san ko shi wane ne a bangaren abin da ya shafi kayan duniya haka nan Allah ta'ala ya hore mai da ilimi a lokacin shi an san ko shi wane ne a bangaren ilimi wa huwa alladhi lakhassa al-mazhaba wa damma nashrahu wa mala'at al-bilad tawalifuhu wannan na karshe karshe din nan al-imamu zahabi ma ya kawo shi cikin littafin sa siru a alamin nubala wato shine wanda ya kawo maka ya maka talakhisin mazabar al'imamu malik a cikin littafinsa an risala sannan kuma shi ne ya tattara maka abin da yake warwatsa a cikin littattafai na malikiya ya tattara maka shi a guri ɗaya saboda ka karanta shi duka sannan kuma littattafansa sun cika gari ruwa wa mala'atil bila da tawalifuhu wato rubuce-rubucensa sun cika gari ruwa na musulmai wato kasashe na musulmai ba inda ba su kurɗa ba ba inda ba su shiga ba wa ƙadƙir haƙiƙa an faɗa a cikin wato magana wanda take ta malikiya laula shekhani wal muhammadani wal qadiyani la zahabal mazhabu ba dan dattijawa guda biyu ba da kuma muhammadodi guda biyu ba da kuma alƙalai guda biyu ba da mazabar al'imamu malik gaba ke ɗaya ta tafi da ba za a ji ɗuriyarta ba ko kaɗan in ba don waɗannan mutanen guda shida ba a shekhani muhammadani radiyani na na na a shekhani so ake da shi na'am ha to a yi kokari a kiyaye in aka ce a shekhani za ka tsaya ka ji wani zance ake in aka ce a shekhani a matsayin a mazabar al'imamu abu hanifa ba su da alaka da bukhari balantana musulmi ba su da alaka da bukhari da musulmi in aka ce a shekhani a mazabin al'imamu malik wato abin da suke nufi daban da kuma abin da rawahu shekhani yake nufi daban yanda ake cewa a shekhani ana nufin malaman hadisi in suka ce rawahu shekhani an ce bukhari da muslim ko to malaman malikiya in suka ce a shekhani ba suna nufin bukhari da muslim ba saboda bukhari ba dan malikiya bane haka nan muslim ba dan malikiya bane an gane ko a kiyaye malam yace a shekhani abu muhammad ibn abi zaid al-qayrawani wa abubakar al-abhari waɗannan su ne a shekhani a malikiya in aka ce ƙala shekhani wato ana nufin abu muhammad mai littafin ar-risala da kuma abubakar al-abhari waɗannan su ne a shekhani a malikiya ba bukhari da muslim ake nufi ba ɗaya kenan mutum shida ne dama muhammadani kwa akwai muhammad ibn sahnun malam sahnun wanda ya shahara da malam suhunun sunan shi Muhammad to wannan babban malami sunan shi Muhammad da kuma Muhammad ibn al-Mawaz an gane ko to waɗannan su ne al-Muhammadani wanda sun yi wa malikiya hidima ɗari bisa ɗari za ka yi ta ganin fatawoyinsu a ciki sannan kuma al-Qadiyani shine Abu Muhammad Abdul Wahhab da kuma Abul Hassan ibn al-Qassar waɗannan malaman guda biyu Malam Ibn al-Qassar da kuma Malam Abdul Wahhab wadannan su ne al-Qadiyani wanda shi Abdul Wahhabi wanda shine wanda dazu muka yi bayani lokacin da Abu Muhammad ya aika mai dinari dubu lokacin da yace wajibi ne yi wa ya sakaita mai wannan kyautar yawa littafin risala sharhi to waɗannan su ne malamai guda shidda wanda malamai suka ce ba don su ba da malikiya an mamanta da ita da ta koma cikin mazabobin da aka manta da su saboda mazabar da ta tashi a farko-farko mazaba goma sha uku ce an gane ku akwai irin su mazhaba ta irin su sufiyanu bunu sufiyanu tsauri sufiyanu bunu sa'id ne tsauri wanda sa'ali na al malik kuma waɗansu daga cikin malamai suna ma ganin cewa ya fi al malik ilimi da dai abin da ya shafi wato at-taqaddum fi sinni da kuma at-taqaddum fi din sai dai kuma shi al malik wato abinsa saboda ikhlasi yayi shi yace ma kana lillahi fa huwa alladhi sayabqa duk abin da dan Allah ne aka yi shi shine zai wanzu saboda a lokacin da aka yi muwatta wato malamai da dama sun yi littafin muwatta an cewa ne muwatta fulani muwatta fulani muwatta fulani muwatta fulani ya ce a bar su ya ce don ka yi kaza wani ya kwaikwaye ka a bari shi ba kirin kirinkin ba ta yi mai an gane ku ya ce abin da aka yi don Allah shi ne zai wanzu a lokacin ɗaliban suke cewa kal a manta da waɗansu shi ya ce a ya ce shi baya shakka ya je ya nasa ta cikin ruwa ya ce Allah in dai don kai na yi ta wannan littafin muwaɓa kata narki ba abin da ya taɓa ta cikin ruwan nan aka hudo ta yau da gobe yau da gobe sai ta zama to muwaɓa yanzu in ka ce muwaɓa ka shuru ma an san wanda kake nufi ba sai ka ce ba muwaɗa malik in ka je guri mai sai da littattafai ka ce littafin muwaɗa nake so ya san littafin da kake nufi in ka je wajen mai sai da littattafai ka ce risala nake nufi nake so ya san risalar da kake nufi an gane ko to shine yace to ba dan waɗannan malaman guda shidda ba Abu Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani da Abubakar ibn da Abubakar al-Abhari da kuma Muhammad ibn Suhunun da Muhammad ibn Mawaz da kuma Abu Muhammad Abdul Wahab da kuma Abul Hassan ibn al-Qassar ba dan su waɗannan guda shiddan ba da malikiya ta tafi an gane ko to sai kuma wafatuhu wanda shine na ƙarshe malam yace ikhtalafa al-mu'arrikhuna fi wafatihi kama ikhtalafu fi wiladatihi wato malaman tarihi sun yi sabani a shekarar da ya rasu kamar yadda suka yi saɓani a shekarar da aka haife shi a wato waɗansu daga cikin malamai wanda suka yi saɓani a kan shekarar da aka haife shi amma a wajen shekarar raso shi ba a yi saɓani ba a sheikh al'imam zarruk wato mai littafin sharhin da yawa risala littafi ne shi ma cikin mujalladi biyu manya-manya wanda a karatu wanda ya gabata mun yi bayani yana daga cikin malaman da suke ganin an haifi ibnu abi zaidin na kairawani shekara ta 316 to shi ma ya tafi akan cewa ya rasu shekara ta 386 wato yana da shekara 70 daidai shi a gurin shi kenan amma a gurin jumhur na al-mu'arrikhun wato yana da shekara 76 ya rasu an haife shi jira ta manzala tana 310 shekarar da wani ya rasu muka ce amma ku na faɗo wani malami wanda yake shahararre a lokacin ma shekarar da ibnu jariri tsabari ya rasu wato imamu fasiri a shekarar nan aka haife shi kuma ya rasu hijira ta mazala tana 386 kusan shekara ɗaya suka rasu da a sheikh al'imam adara ƙudun babban malamin hadith an gane ko shi ya ga da 85 ya rasu shi kuma da 86 an gane wannan shine wato abin da kaɗan daga cikin abin da za mu iya faɗa a ɓangaren abin da ya shafi tarjama ta shi wannan malami Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya gafarta masa ya sa aljannatul firdaus ya ma'awahu nan kuma ya haskaka mai kabarinsa wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik